السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله إن الدين قد كمل إن الدين قد كمل والنعمة قد تمت لقوله عز وجل في محكم تنزيله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وإن من أعظم البدع التي ابتليت بها هذه الأمة الاهتفال بالمولود النبوي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام أيها الناس إن دين الإسلام إن دين الإسلام يقوم على تحقيق هاتين الشهادتين وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام يقوم هذا على تحقيق هاتين الشهادتين بنطقهما ومعرفة معانيهما وتحقيقهما لله عز وجل ديانة وإبادة فأولها شهادة التوحيد وهي نفي العبودية على كل أحد سوى الله عز وجل أمة الإسلام وثانية الشهادة بأن محمد عبده ورسوله ومقتضاها طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واستناب ما نهى عنه وزجر لا إله إلا الله أمة الإسلام اعلموا أن لا يؤبد الله عز وجل إلا بما شرع أي بما شرعه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو معنى هذه الشهادة وهذا هو مقتضاها وهذا هو تحقيقها فمن أراد النجاة فليصدقه عليه الصلاة والسلام فكل من أراد النجاة فليصدقه صلى الله عليه وسلم فليصدقه صلى الله عليه وسلم في جميع خبره الصادق ولا يرد عليه شيئا من أخباره وليطئه في أوامره وليستنب نواهيه ولا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام اعلموا أننا اليوم أننا اليوم والله نعيش في حياة التي كثرت فيها البدعة وحتى يوجد بعض الناس الذين يزعمون بأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الله ورسوله أيضا ويتبعون السنة لكن بخلاف ذلك أمة الإسلام لماذا؟ لأنهم يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة لا سيما في هذا الشهر الذي نحن في صدره أمة الإسلام وهناك الأدلة التي تدل على أن البدعة محرمة وأن الاهتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معروفا بل لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمره أحد من الصحابة لا سيما التابعون ولا أئمة الإسلام ولا أئمة الإسلام أمة الإسلام وهناك الدلائل من السنة التي تدل أن على أن المولود أو أو أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم حرام أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم وشر, ال- وشر الأمور مهدفاتها وكل بدعة ضلالة الحديث ولم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بم- بيوم م- ميلاده قط ولا خلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا التابعون ولو كان خيرا والله لسبقونا إليه هؤلاء ولو كان خيرا لسبقونا هؤلاء لأنهم نحن نكتبس بنورهم ونقتدي بدينهم وكل من خالف هؤلاء المذكورين من النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والصحابة وأئمة الإسلام العربة فقد خالف دين الإسلام إذا قلت أنهم ليسوا بالمسلمين والله أنت جاز فقد أصبت فقد أصبت الدليل والله تعالى أعلم أمة الإسلام الدليل من القياس إنه تشبيه بالنصارى في احتفالهم بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ثالثا ما يقع فيه من المنكرات من ال من ال من القلق من الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاط والاختلاط والمعازف والإسراف في المال مما نهى عنه الشرع أمة الإسلام اعلموا والله كل من أراد النجاة فعليه أن يتبع السنة فإنها هي ميزان التي تجعل الإنسان أن يكون فازا ليوم القيامة أن يكون فائزا في يوم الحساب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummatal islam ilamu bada an aradna ad-dalail allati tubtilu hadhihi yani al-ihtifalat allati yaz'amu ba'duna annaha min as-sunnah insha Allah sanasma ba'da ad-dalail aidan min al-ulama allati tadullu ala anna al-ihtifal bil-mawlud غير الشرعي في الإسلام أمة الإسلام وهناك من أقوال العلماء قال إمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الإسلام وخان الرسالة وخان الله عز وجل فيا سبحان الله وقال شيخ الأسلمين رحمه الله الاهتفال بالمولود الاهتفال بالمولود بدعة لأنه عبادة ولم يرد في القرآن ولا في السنة النبوية الصحيحة ولو ضعيفة أيضا الثالثة كيف نظهر محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم المحبة صادقة المحبة الصادقة هي الاتباع قال الله تعالى في مهكم تنزيله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعظم يوم ميلاده فسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل عليه فيه أنزل علي فيه راه مسلم فالسنة هي الصوم وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وتعلم سيرته والأمل بسنته صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه أيها الناس ثم توبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الأمة المسلمين a wannan juma'a mai albarka kamar da na ambata cikin wannan harshe hudubar mu a yau tana da take taken hudubar mu ta yau abin da muke cikinsa a cikin sati ne wanda daga nan zuwa 'yan kwanaki musamman ranar laraba a gwamnatance ranar laraba da za mu shiga a gwamnatance ita ce ranar da za a ba da hutu game da ranar zagayowar iphone manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ake ce mata maulidi na ranar 25 ga wata ko kuma ranar 26 ga wata zai zan 26 na wannan wata da muke ciki bi ma'ana juma'a ba ta zagayo ba sai ta riske mu muna karkashin wato ranar da za a baje koli ta nuna kauna a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da suke rayawa cewar wannan ce ranar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so kutubar mu a wannan sati ita ce za mu tattauna alfarma gaskiyar magana game da abin da ya shafi maulidi al'umma ta malamai sun rikice musamman duka daga bangarori guda biyu bangare na farko sun tabbata da cewar ita in baka yi ma baka kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan baka yi murnar maulidi ba baka fito kayan yawon gari ba ko ba kai hidima ta maulidi ba ba ka daga cikin masoya manzon Allah sukan tura mutum wuta kai ɗaya su arnantar da shi kai ɗaya su fitar da shi su ce ma baya kaunar manzon Allah wannan kalma ta yi kaburat kalmatan ta kharuju min afwahihimu kalma ta yi girma ta fita a bakin su suna musulmai su kafirta al'umma don ba su aikata wannan ibidiyar ba na'am hujja da suke da ita gabanin je kan kutuba suna da hujja game da wannan zamu je ta insha Allah na ambata godiya ta tabbata ga Allah muna neman gafararsa muna neman tuba da neman tsira da neman taimako a gare shi subhana muna neman tsari Allah daga barin sharrin kawunan mu na'am muna saidawa ina saidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne dan aikin sa ne masoyin sa ne na kusa a fadar sa sallallahu alaihi wasallama ya ayyuha musulmai lalle mu ji tsoron Allah mu imani da Allah mu ba da gaskiya da Allah mu tabbatar cewa karka kuskura wannan kusan duk sati sai an ambata karka kuskure ka je fadar Allah in ba kana karkashin tutar musulunci ba wannan ka shedi Allah ne mana manzon Allah na faɗa a mambari duk juma'a duk kudubar da zai yi ka ambata fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku bar duniya face kana karkashin tutar musulunci fita a gayar tutar musulunci asara ce ta duniya da lahira ba mai iya dawo da kai Allah ka karɓi rayukanmu muna musulunci na ambata a kutuba bayin Allah ya ku bayin Allah hakika addinin Allah ya cika kadi kamular din kamular din addini ya cika wani ni'imatu kadi tammat ni'imar Allah akan bayi a duniya ba wacce Allah bai mana ba ba wata ni'ima da ake saurare ya ta zo a gaba wacce dama Allah bai mana ba Allah mun gode da imar da ka mana bayan Allah na faɗa dalilin da faɗi wannan ubangiji ya faɗa a Qur'ani a hajjul wada aka saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wagga aya yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum lalle ni Allah ya mandon Allah ka shaida zan karɓi ranka rayukanka kanan da 'yan kwanaki al yau a wannan ranar da aka zo aka taru akmaltu lakum dinakum na cika muku shari'a na cika muku addini ban bar muku daidai da kofar tsinke ta allura da wani zai ƙara addinin musulunci ba ita ce fasar da malaman tafsiri suka yi akmaltu lakum dinakum na cika addinin da ba mai mun kutse akmaltu lakum dinakum na cika musulunci da ba mai iya gyara manzon Allah balle Allah na'am akmaltu lakum dinakum ba mai saka tsinke ba mai ƙari ba mai ragi na'am ba mai sharhi in ba abin da Allah ya sharhi da manzonsa ba shine al-yawma akmaltu lakum dinakum ya sake cewa wa atmamtu alaykum ni'mati ni Allah na cika ni'imata a gare ku me yasa da in tada manzon Allah a cikin ku na'am in kai kyakkyawan aiki dai Allah ya baka goma in kai kuskure miliyan in ka tuba astaghfirullah dai ta rushe ta atmamtu alaykum ni'mati duk nimar da ake bukata a duniya Allah ya mana ita kuma warabitu islama an yakuna dinan lakum shine warabitu islama dinan na amince muku na yadda muku na sa stamp na yi signing na yi decreeing cewar na'am addinin musulunci shine addinin ku ku canja bayan Allah bayan wannan kashedi mu sani bayan Allah yana daga cikin mafi girma na masifu da bala'i da muka shiga malam na ambata a cikin kutuba lalle addinin musulunci yana tsayuwa ne a bisa tabbatar da shahada kalmar shahada guda biyu ba na yin addinin musulunci sai ya tabbatar ashhadu an la ilaha illallah daya ka sai da Allah Allahnka ne wa anna muhammadan rasulullah ko rasuluhu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan aikensa ne shi yake kawa sabon ayi addini sai ka yarda da wannan ka zama musulmi bayan Allah na ambata bayan wannan ana so ka ambata ka furta bayan ka furta ka tabbatar da ba wanda za a bauta sai Allah subhanahu wataala shi kadai sannan na biyu sai ka aminta manzon Allah shine jakadan Allah ba a koyan addini ba a iyawa ba a iya kusa a iya yin kirdado a musulunci sai yadda annabin ya koyar wannan ita ce siffa ta gaskiya ita ce siffa wannan ita ce da'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya ake yi ne wannan tana hukuntar da da'a manzon Allah cikin abin da ya umarni gaskata shi cikin abin da ya bada labari mai satar abin da ya hana sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar har ya tsinuwa a sashin wasu hadisai ya tsine wanda ya wani ya aikata wani aiki to ne satar wannan shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle mu sani ya bayin Allah ba a bautawa Allah face sai yadda Allah ta'ala ya shar'anta ba a ibada Allah sai yadda yake so ba a ibada Allah sai da manzon Allah ya koyar a sani ma'anar wannan inji malamai suka ce na ambata wannan ita ce ma'anar kalmar shahada wannan ita ce hukuncinta wannan ita ce hakikanin kalmar shahada ba a addini sai da annabi dukkan ibada duk da'atta baka kai manzon Allah iyawa ba wallahu ta'ala alam bisawab na faɗa a kutuba faman arada najata duk wanda yake kauna ya tsira gaban Allah ranar alkiyama falyusaddiquhu alaihi salatu wassalam yayi maza ya kaskata manzon Allah ya hakura kai saranda a manzon Allah in dai aljanna kake nema idan Allah kake nufi da ibada idan tsira kake so kai saranda a manzon Allah sai sha nakan yi addu'a a shata Allah ya gafarta wa shata mawaki ne duk lokacin da ya saurari kalmar da yake faɗa ke cewa lalle ni na tsaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a daidai gunnan sai in ce Allah ji kan shata saboda mai ya bada wani sako a cikin waka sakon da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni na bu an na tsaya a yadda annabi ya tsaya a waqaftu ala ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته سألتزم ذلك zan lazumci tsayuwa iya daidai da manzon Allah ya tsaya ko da ya saba ya faɗi magana ta gaskiya Allah ya gafarta masa bayan Allah mu sani wallahi ita sunna wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana yadda ake yi na ambata a kutuba bayan Allah wato daga cikin dalilai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi duk wanda man ahadatha fi amrina hada ma laysa min fa huwa raddun hadisi na ana faɗa har an haddace shi duk wanda ya kirkiri kaji fa man ahadatha fi amrina hada duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin al'amarin mu wannan kaji fa yadda manzon Allah yake mai da al'amarin musulunci akan kansa shi da Allah shi kadai addinin nasu ne man ahadasa fi amrina wanda ya kirkiri wani abu a cikin addinin nan namu kai da waya manzon Allah ni da Allah Allah ya bani sako in kawo an gane wannan ma laysa min abinda babu shi a cikin musulunci ban zo da shi ba fa huwa raddun ai wannan aikin an dawo ma da shi wasu dauka mai mayarwa ne kawai ba a karɓa wallahi sai ka doko a lahira wallahi ma'anar hadisin man ahadasa fil islami shay'an مالا يعظم به الله عز وجل به سوف يلقى عطفه حال كونه مجرما عند الله والله سيهر ده الله انا مجرمي على هرا سيهدكو اغبان الله امام القرطبي فدا cikin littafin sa at-tazkira fi ahwal al-maut wa umur al-akhirah yake cewa babun man urida an al-hawd babi zai magana ga wanda za a kore su ba za su sha ruwan alkausara ba ruwan alkausara menene shi suka ce tafki ne a cikin tafkin aljanna wani tafki ne a filin alkiyama wanda ranar da ake ishinuwa ranar da ake tsananin yunwa da ishinuwa ishinuwa ta damu al'umma gumi da rana ta fi tafasa kwakwalwar al'umma za a gangaro a tafi ceto manzon Allah zai ce wa al'ummar sa ga can tafki a je a sha al'umma za su gangara su tafi a guda sha tafki manzon Allah ya alkawari ya rantsuwa duk wanda ya kurɓa a cikin tafki na na alkausara lan yazma abadan wallahi har abada har abadan abadina makogaranka a jike yake da sanyi irin sanyin lahira yake jike da ruwa ruwa wanda baya sa kishirwa ruwa wanda yake hada da juice da duk abin da wato composition da ruwa ke da bukata na duniya balle na lahira Allah ce za a saka mashi bakar sai daga shan ruwa don sha'awa idan mutane suka gangaro su sha ruwan da kofuna mala'iku su kone ga sama su sauka hadisi ya inganta imamu turmizi ya rawato shi su kore su manzon Allah zai zo da kansa beli ya ce ku basu ai al'ummata ne mala'iku ce ya annabi sallallahu alaihi wasallama la ta'alam ma ahada su ba'dak bayan wafatinka bayan tafiyarka da shekaru baka san me suka kirkira ba an kirkiri addini bayanka an kirkiri ibada bayanka an yi ayyuka bayanka an aikata jarima da bala'i da sunan addinin musulunci ba musulunci suka yi ba su tafi kayansu hadisin ya inganta Allah wallahi ba za ka sha ruwan alkawasara ban kai bid'a ma dama ka san bid'a ce ba a ruɗe kare wani abu ba na'am wallahi ba za ka sha ruwan alkawasara ban jimar don Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Allah ma'anzan Allah faɗi wannan hadisi manzon Allah sake cewa wato sharral umuri na'am wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin ayyuka a duniya mafi sharrin duk wani abu ka duba sai da kashi da siga mubalaga wa sharral umuri na'am mafi ya kulewa extreme powers na duk wani sharri kulewa sharri a duniya muhdathatuha ababan da aka same shi sabbi wanda annabi bai san su ba wanda kace da wannan kai zaka je ka halaka ta wa kace da wannan zaka je kundin zaka hakura ka zama dan wuta wata irin ibada ce zaka saka zama dan dan banza billahi azim idan ibada ne baka kai shedan ba shedan yayi wa Allah ibada kam min sanawat abadallah nawa yayi shekara ibada Allah shekaru Allah ne ya sani wallahi babu wani littafi da yace ga ranar da ga irin ibada da shedan yayi wa Allah a sama ya yi ibada da mala'iku, hatta tsara imamahun ya ƙudu hunfi tsara yana sallah ya ja su shi ne liman a mala'iku a sama. A, amma da ya ƙirƙiri rashin mutunci a Allah Allah ya koro shi, ya tsine mar albarka sashi Allah ya wuta, akwai ɗan ba'uran ilimi ne. Ya tara ilimi da aka ce malamai suka ce, lokacin da in ya ɓata wani abu yana son wani abu ya gane shi, in ya ɗaga kansa sama, Allah da kansa zai buɗe masa Allahn gaibu ya kalla ya tuno ya faɗa, la ilaha illallah. Shi kaɗai ne a ƙur'ani Allah masa wata wani kirari, Allah da kansa ya mar kirari. Yake cewa, wato watulo alaihim na ba allazi, atainahu ayatina ku ba da labarin wani bawa, ba annabi ba ne, ba sahabi ba ne, atainahu ayatina mun ba shi ayoyinmu a lokacin annabi Musa ya rayu, annabi Musa yana nan aka karanta da wani ilimi. amma ubangiji ya tsine mar albarka har yau dan wuta ne to kai da kake da manzon Allah sharrul umuri mu da sato haya gaya ma mafi sharrin al'amari abin da aka kirkira baya wata ibara za ta mata dadi na'am bayan Allah na ambata na ambata wa kullu bid'atin dalala annabin ya sake cewa dukkanin bid'a ne bid'a abin da ban sani ba ne bid'a abin da aka kirkira ba nan ne bid'a abin da ban karbo shi a gaban Allah ba kai bayan Allah barkaci ina jin baka gane yadda ake karbo addinin musulunci bane ana yi wa Allah kayan zai a cikin musulunci ana yi wa Allah abin da aka gada ba wai baka gane yadda addinin musulunci yake zuwa bane to bari ka ji sakon ubangiji yake cewa ta'arujul mala'ikatu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu na'am 50 alf sana mala'ika sai yayi tattaki daga ƙasa zuwa sama shekara dubu na'am 50 alf sana shekara dubu biyar dubu biyar irin tafiyar mala'ika a hakan sama ya je akwai gunda mala'ika bai sai je ba akwai gunda sai jibril ne zai je jibrilin ya je gun shi ma tsayawa yake inda sidratul muntaha a jikin wata bishiya yake makewa a nan shi ma ya tsaya wa yake isa fadar Allah manzon Allah shi kada ya taba zuwa ya shiga ya kutsa ya je wa fakana kaba kausaini aw adna fa awa ila abdihi ma auha ana akai masa wahayin duk addinin musulunci gaba daya ya tafi da addini ya sako da shi kasa gunda mala'ika bai taba zuwa ba ma'annabi bai taba zuwa ba ba a taba yin wata rai da gaban Allah ba ya karbo addinin ya zo da shi sai yake cewa kullu bid'atin dalala duk abin da ban san shi ba ban kawo shi a shari'ar Allah ba ata ne to kai kai kake da wannan bayan Allah mu sani na ambata a kutuba dalili na biyu da yake rushe a maulidi ba daidai bane haramun ne a musulunci manzon Allah yake cewa innahu ko kuma malamai suka ce innahu tasbihun bin nasara fi ihtifalihim bi milad isa alaihi salatu wassalam wace irin ibada ce take kama da kiristanci wace irin ibada ce take kama da aikin nasara wace irin ibada ne take kama ce wallahi duk musulunci ba abin da yake kama da addinin arna babu shi in dai addini ne na arna to musulunci na daban ne manzon Allah ne da kansa ya fito yake cewa khaliful yahuda wan nasara khaliful yahuda wan nasara ku saba wa yahudawa ku saba wa nasara kai manzon Allah da yaga yana sallah ma babu takalmi ake sallar ba takalmi ake sallar manzon Allah wata ne ya ce kai ku yi sallar takalmin ku me yasa ce a saba wa yahudawa sallallahu alaihi wasallama to babu addinin da yake kama da kiristanci wallahi wannan kenan abu na gaba bayan Allah musani na ambata a kudu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamaci da mutum wallahi da gaske ne sai ya tashi tare da su yana tare da su wanda kai koyi da mutane kana tare da su a lahira duk wanda kai kama da shi wallahi ka shiga uku duk wanda kai kamaci da shi Allah ko ka tashi kana addi ko a ɗakin ƙaba kake sallah na rantse da Allah sai ka tashi da wani mutane saboda manzon Allah ne fati man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum kana tare da su ko ka tashi kana sallah ko a ɗakin ƙaba kake sallah manzon Allah ne faɗa in dai ba annabi ka kwafa ba wani ka kwafa a bisa sarrai babu dalili a cikin dalilai manzon Allah ce zaka tashi tare da shi ba a manzon Allah me wahala a cikin bin manzon Allah ne kam wannan kenan abu na gaba malamai suka ce na uku ma ya kaufi minal munkarat kai abin da yake akuwa a cikin maulidi mana ababan ki daga cikin sa akwai me akwai agulu fi madahin nabi sallallahu alaihi wasallama ana wuce gona da iri wurin yaban manzon Allah da gaskiya ne wani kaji ya kwalla kiran manzon Allah a mazanin Allah wani ya kwalla kiran manzon Allah ya ba wa Allah siffar manzon Allah wannan ba addinin musulunci bane sannan al-iktiraf cuɗanya maza da mata sannan al-ma'azif rawa da kida da ake ta fama da shi al-israf bil mal kashe dukiya da ake yi wani dinke dinke wani dafa dafe shi ma duka mu ba musulunci bane mimma wato naha anhu shar'u cikin abin da shari'a ta haramta wannan dukkanin ba musulunci bane bayan Allah na riga na ambata a kutuba lalle mu sani wato malaman shari'a sun yi magana cewar wannan abin wato bid'a ce ba musulunci bane akwai kalmar da nake so na ambata mana na yanke ta a kutuba menene a daga cikin dalilai da suka tabbatar da cewa wani abun ƙarya ne akwai ɗan abbasin Allah ƙara masa yadda ya ambata a cikin tafsirin imamul bagawi me ya bata ƙarƙashin aya yake cewa akwai gabanin wannan tafsir aya ta Allah Allah ta'ala da yake faɗa a cikin alƙur'ani yake cewa hal ataka hadithul gashiya wujuhu yawma idhin khashiya sai ta'amilatun nasiba tasla naran hamiya wata rana marra umar bin khattabi ala rahibin kana ya abudullah azza wa jalla fihi sinin annabi wato sayyidina umar ya zo ya wuce ta jikin wani gini wata ofsaya a cikin daji wani bai yahude ya je ya shiga na ibada yana ta ibada yana ta ibada ofsaya suke sai su toshe kofar saboda babu saukan ya hau sama wallahi sai mutum ya shekara 70 bai ga kowa ba shekara 70 yana ibada ba dare ba rana wata rana sai mar magana da ya zai wuce ta gun sai ya kwalla masa gida ya ce ya rahib ya rahib ya kai mai ibada ta yahudawa ina kake fa ashrafa sai ya bude windo ya leko kansa sai na umar da ya kara masa kallo me ya gani na'am sai ya ga goshinsa tsabar sujuda a Allah yayi kambori an san kambori ko na'am yayi wani kankanta yayi kanta gaba ɗaya goshinsa kamar ba mutum ba idansa ya yi ja saboda baya bacci ibada jikinsa ya nukusa saboda azaba idansa jajawur jikinsa ya yi laushi sai na umar ya kare masa kallo fa ya arudu an sai ya kawar da ke daga barinsa fa da Allah ya biki sai ya kuka in ya kalle shi sai ya kuka sahabai suka ce masa na'am ma yi biki ka ya amiral mu'minin me yake sa kake kuka amiral mu'minin yace inna ma wato abuki abin da yasa nake kuka saboda wannan mutumin ne na gan shi ya ibada na tuna zakartu ƙaunar Allahi azza wa jal na tuna faɗin Allah da yake cewa amilatun nasiba akwai wata rayi bari ka ci akwai wata rai a lahira amilatun fa'ilatun ta aikata aiki tukuru la ilaha illallah ta yi ibada kamar ba gobe nasiba ta gaji ta wahala amilatun nasiba Allah sai ce tasla naran hamiya wallahi wannan ran a wuta za ta kare inji Allah la ilaha illallah akwai rayin da za ta shekara saba'in tana ibada ba ta taba hutawa ba ba dare ba rana Allah ce narun hamiya wuta ce mai tsananin kuna za ta shige ta wannan ran ya ce wallahi aikin banza ke dan dan wuta ne ji sai na umar saboda me malamai dan abbas ne nake cewa ya'ani allazina amilu wa nasabu fi dunya wanda suka yi aiki suka wahala a nan duniya ala gairi dinin islam wahalar da suka yi ba akan addinin musulunci suka yi ba min ibadatul ausan bautar gumaka wa kufari ahlul kitab da kafiran mazowa littafi guda biyu wato masalin ruhban kamar yahudawa wa gairihim la yaqbalu Allahu minhum istihadan fi dalala Allah bai karban kokarin kowa in da bata kai shi duk irin ibadar ka dukkanta wallahi in ba shari'ar manzon Allah kai a banza yadkhuluna an-nara yawmal qiyamah dan abbas yace wallahi wuta za su shiga ranar qiyamah sawarka bayan Allah muna cikin wata masifa wannan masifar abin ƙara ƙaruwa ke mun yi shiru malamai an haƙuri wai har ya zama jiki kai kuma wai sunanka ahli sunna wai ranar da ake yawon garin sai ka fito sai ka tsaya sai ka kawo benci ka zanna zaka washe idanu zaka yi kallo amma wai a bakinka wai haramun ne a zuciyarka haramun amma kuma kallo kake yi na rantse da Allah in tsinuwar Allah ta hadda kai kai ma tsinanne ne na rantsa da Allah da mai kallon maulidi da mai maulidi da bugawa wallahi sina nuna a gaban Allah ranar alkiyama in baka tuba ba ko kuma matar ka ku bar matayen ku su dare kallo duk a rufe gidaje ai zuwa ai fasata a gidajen mutane babu security a wannan layi anguwa gaba ɗaya wallahi a tare a tafi duk anguwar ficewa ake na rantsa da Allah a anguwar da nake na rantsa da Allah duk ficewa ake gaba ɗaya anguwar an rufe wai an tafi kallon maulidi da yan izala da yan kowa ma ruwa duk an tafi wallahi kallo haramun ne yi haramun ne kuma duka bidi'a ne kuma Allah ya haramta kuma za mu faɗa Allah ya haramta kai abokance dan Allah ɗauki boko jefar addinin ajiye musulunci a gefe dan Allah ɗauki boko ɗauki iya abin da ka sani na philosophy duk abin da ba shi da hypothesis duk abin da ba shi da hypothesis babu case study babu dalili ta ina zai zama addinin Allah babu babu wani abu na addinin Allah a cikin hidimar wallahi tallahi duk wanda ya je gaban Allah manzon Allah ya tambaye shi aka tambaye shi me yasa baka yi ba kace ban ga alittattafai ba ba wanda ya kata a cikin magabata daga manzon Allah billahi alazim sai ka tsira a gaban Allah abinda manzon Allah ya za mu girma manzon Allah ana girma manzon Allah ne da abu guda biyu a ranar haihuwarsa na farko aka tambaye na azumi litinin ya kake yace ranar haihuwata ne in annabin kake so in annabin suke so don Allah me yasa ba za haƙura ba Allah ji shata na tsaya ga annabi Muhammadu sai ka tsaya kai kai azumin wato saboda wahala ne duk sati sai ta zo kai kai azumi ka huta ranar litinin ya azumi me yasa ina murnar aihuwar annabi ne ka tsira to na ranka da yau wa yasa ka shi yasa girman malami kare baka tsoro girman ilimin sa kare tozarta ka yawan al'ummar da suke kare za ka tsoro ka tsaya ka bi ina ka yi tsam da ranka ka tsaya a annabi muhammadu ka yi azuminka in za ka iya in ba ka iya ko ma gefe haramun ne haramun ita ce maganar gaskiya saboda bayan Allah ko an fusa kuma a halikun naran mu kare iyalanmu kar ka yadda ka bar matar ka ta je kallo ka daure yayanka a gida ka zanna da su kar kowa fita kai ma ka tame kar ka je ta gunda ake yi ma kayi fushi da aikin Allah sai baka ladan abin da kai fushi a kayi ya tashe ka a cikin masu da'awa ya tashe ka a cikin masu kokarin tabbatar da sunna ko da baka hawa mambari amma wallahi taimakon da muke musu wallahi haramun ne na ga daga cikin malamai gaba ne wannan lecture na shiga YouTube na hango hararo malaman duniya ba na Najeriya ba waɗanda suke magana a kayan halassun Maulidi na tattauna da su na tattauna na gansu a YouTube malamai da yawa da na da da na yanzu Imam Sha'arawi malami na ne nakan bibiye shi kwarai da gaske yana cikin muftul am na Saudi Arabia na na, na, Misra kwarai da gaske Imam Sha'rawi ina da tafsirin sa mujalladi wurin 13 ko 14 yayi magana akai yace babu aya babu hadisi babu maganganun malamai wannan rashin dalilai a cikin shari'a dangogin shari'a a gunsa yace mun yadda babu amma tsabar kaunar annabin ne yasa za mu aikata kaji ba dan Allah in tambaye ka bayan Allah a duk duniya akwai wanda aka halitta yake san manzon Allah sama da Abu Talib hal hunaka man أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا أكثر من أمه هذا هل يوجد في العالم من يحبه أكثر منه akwai wanda yake son manzon Allah saboda Abu Talib a duniya wallahi ba a yi shi ba wallahi ba a yi shi ba saboda babban sa ne daya shi yare ne shi biyu ya tashi halinsa uku ya ba shi kariya a lokacin da duk duniya an ki shi shi kadai hana taɓa manzon Allah a garin Makka bari ka je da Allah ya masa kaga kaunar ta tabbata ko to lokacin da aka ci mutuncin manzon Allah manzon Allah kai ƙara gabansa duk Makka ba wanda za ka karbi kararsa sai shi ya tafi da takobi ya ci mutuncin mutane da suka ci masa mutunci ya rama wa manzon Allah abin da aka masa yana koma gida Allah ya saukar da aya wa hum yanhauna anhu wa yanauna an wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yashurun Allah da kansa ya murna da abin da ya aikata arre ne yace kafiran maka sun hana abika kai kuma ka gane gaskiya amma ka kibi manzon Allah ya dawo guje sai ya am nuzula fikal ayatu an saukar da aya akan ka Allah na ya yabe ka ya ce kafirin maka sun hana kar abin kai kuma ka gane ni gaskiya ne amma ka kibi Abu Talib Allah yana so ka taho Abu Talib Allah yana so ka zo addini zai baka aljanna saboda san da kake mu Abu Talib ya gigire zaka yi dariya yace ya Muhammad yace na'am yace wallahi ka je ka yace wallahi lan yasulu ilayka bi jam'ihi hatta wasila fi turabi dafina na'am fasta bi amrika ma alayka gadadatun ولقد صدقت وكنت قبل أمينا نعم لولا الملامة أو هزار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا لا إله إلا الله يواقع تلاربتي ينا لا رسم من الله بذين الدين كما محمد أما أنا سنك yace ka je kai wa'azin ka yadda kaga dama ba mai taba ka duk duniya an za a hadu ba mai iya taba ka sai dai ina jina a cikin kabari Muhammadu ai da kai mai gaskiya ne kuma yanzu su kare ta ka ƙaryar banza kai ka zani Muhammadu wallahi ba dan in mutu a dudura mun ashar ba da yau ka same ni mai imani da kai zan ba da gaskiya wallahi a yau Abu Talib ya wani wannan magana manzon Allah ya murna ya koma gida Allah yana murna manzon Allah yana murna la ilaha illallah sahabbai da ya mutu suka ce kai ya manzon Allah bakon ka ne ba wanda ya taimake ka a duniya sama da shi yace gaskiya ne yace shin taimakon da ya baka nan zai amfane shi a lahira manzon Allah ce zai mara amfani da aka haifi manzon Allah haka ya rungume shi a jikinsa ya manna shi anan ya sumbace shi yadda annabin ya taba gaba ɗaya wallahi ba zai taba jikinsa da wuta ba manzon Allah ce a hawanu ahlin nari azabun yawmul qiyamah yace a baqwan yace Abu Talib sai ya fi kowa saukin azaba a lahira sai dai kuma yana cin azabar ya fita wannan sayar ta mar amfanin da za ta fitar da shi a wutar jahannama ba ce wallahi ka tsaya a iya da annabi Muhammad ya tsaya ka tsira na'am daga ƙarshe ina da sanarwa guda uku da Allah ya haƙuri ba kuma sanarwa ba wato maganganu ne guda biyu na farko akwai wani bawan Allah tun wancan sati sati biyu zuwa uku ya yi karo da wata mata matsafiya wata a secret society wata mai amfani da ruhin mutane ta kaiwa matsafa a yi amfani da shi wurin sarrafa su in ma kuɗi in ma wani abu na mulki wani karaske daidai ta sa shi a cikin wani yanayin da yake shi rabi da rabi shi ba mai hankali ba shi ba mai hankali ba shi ba mahaukaci ba shi ba mahankali ba shi ba yana duniya ba shi ba yana lahira ba don Allah ce a taimake shi da Allah a masa addu'a Allah ya kubutar da shi daga sharranta na farko na biyu akwai wanda muke sallah da shi kullum anan dan uwa ne da wa kani ga wasu da yawa wanda yake da jarrabawa ta yarinya mai jinya ta hada da kansa kansa a idanu a idanun kuma a kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk bayan kwana uku sai an mata allura ta naira dubu tamanin sai an yi kwana uku ana mata allurar dubu tamanin duk satin duniya yau kwanansu talatin da takwas ana musu wannan allurai ƙarfinsa ya ƙare abin da yake da bukata babara ya ce a masa ba a roƙa mar Allah ya yaye wa yanin yarinya jinyar da yake yi wallahu ta'ala alam bisawab na'am akwai ina ga shikenan aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum qumu ila salatikum yarhamukumullah